العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آتي yawa kawa'idi akadari kai shafi na nawa wa fada'iluhu mun gama sunonin sallah to wa fada'iluhu mustahabbansa to ah eh haka shine daidai tunda as-salami wa fada'iluha mustahabbanta ita sallah rafu'ul yadaini inda al-ihram daga hannaye guda biyu yayin kabbarar harama ita kabbarar haraman farilla ce kamar da muka karanta a farillan sallah aiwa domin kabbarar harama farilla ne to amma daga hannaye guda biyu lokacin kabbarar harama mustahabbi ne hatta tuqabilal uznaini har sai hannayen nan guda biyu sun dauranci kunnuwa ina fata an gane in ka ɗaga hannayen to ana so ka ɗago su har sun zo har sai sun yi muƙabala da kunnuwa guda biyu ma'ana sai sun zo saitin kunnuwa wa ƙaunin ma'amumi da faɗin mamu wal da mai sallah shi kaɗai rabbana wa lakal hamdu faɗin su rabbana wa lakal hamdu mustahabbi banda liman al ma'mumu wal fazl shi liman in ya faɗi sami Allahu liman hamidahu to ya sauke wa mamu sunnar sami Allahu liman hamidahu shi kuma mamu in ya faɗi rabbana wa lakal hamdu ya ɗauke wa liman mustahabbancin rabbana wa lakal hamdu an raba kenan liman ya faɗi sami Allahu liman hamidahu mamu ya faɗi rabbana wa lakal hamdu to amma shi alfazi ko almunfarid makaɗaici mai sallah shi kadai sai an haɗa masa duka biyu sunna da mustahabbin duka an sunnata masa faɗin sami Allahu liman hamidahu sannan kuma mustahabbi ne ya faɗi rabbana wa lakal hamd shi mai sallah shi kadai kenan wa ta'minu ba'da al-fatiha da yin amin bayan fatiha mustahabbi ne lil fazzi ga makadaici wal ma'mumi da mamu wala yaqulu hal imamu liman baya faɗin amin illa fi ce sirri sai dai cikin karatu na asiri inda yake karatu a asirce to idan ya karanta fatiha ya ce wala dalila shi ma liman zai ce amin wannan shine mashuhuri amma asali kaulani ne akwai kaulin da ya saba wannan duka a malikiya wanda kamar yadda mai risala ya kawo ya ce wa fi kaulihi iyaha fil jahari ya ce khilafu cikin faɗin amin ga liman a cikin raka'ar da yake karatu a bayyane kilafu akwai saɓani saboda haka shi ne akadari ya kawo ƙaunin da ya fi shahara ne wala ya ƙulu hal imamu liman baya faɗin amin illa fi ƙira'atin sirri wa tasbihu fi ruku'i haka nan da yin tasbihi a cikin ruku'u mustahabbi ne shi dai ruku'un farilla ne rukuni ne amma tasbihi a cikinsa mustahabbi ne والدعاء في السجود da yin addu'a a cikin sujjada bayan kai tasbihi shi ma mustahabbi ne ita ko sujjadar asalin ta rukuni ce farilla ce daga cikin farillan sallah amma yin tasbihi da addu'a a cikin mustahabbi ne wa tadwilul qira'ati da tsawaita karatun sura fi subuhi cikin sallar asuba wa zuhuru sallar azhar taliha tana bibiyar ita asuba din naka wa zuhur yace ko yawa an gyara ba yawa akwai inda aka yi kuskure aka yi adafin fi subuhi aka ce wa zuhuri yawa wa dole kirati fi subuhi magana ta kare wa zuhuri shi shine sabon zance wa zuhuru ita azhar taliha tana bibiyar asuba wajen tsawo a cikin salloli biyar sallar da tafi kowace tsawo ita ce asuba wace take biye da ita wajen tsawo ita ce azhar shine yace wa zuhuru taliha azhar tana bin asuba wajen tsawo bata kai ta ba kenan amma tana binta wajen tsayi wata kasiruwa da gajarta ta ita wa alqira'a din can da yace wata tuwilul qira'a to ma'ana wata kasirul qira'a sai ya isu da damiri yace wata kasiruha fil asri da gajarta wannan karatun sura fil asr cikin sallar la'asar wal magribi da sallar magriba to nan wal magribi adafi ne na fil asr yawa can karka sai fi subhi wa zuhuri yawa nan ne aka yi adafi saboda dukkan su gajeru ne wata kasiruha da gajarta ta ita karatun sura fil asri wal magribi a cikin la'asar da kuma magariba wata wasuɗuwa da tsakaita ta ita karatun sura fil isha a cikin sallar isha a yi matsakaiciyar sura ba ta kai azahar da la'asar ba ai ba ta kai asuba da azahar ba amma ta wuce la'asar da magariba wata kunu suratul ula sura ta farko da za ka karanta a raka'ar farko da zamanto ita ce farko a cikin jerin surorin alkur'ani ƙabilar saniya gabanin sura ta biyu da zaka karanta a raka'a ta biyu shi ma mustahabi ne in ka karanta sura a raka'ar farko to in ka zo raka'a ta biyu sura da zaka karanta ta zama tana ƙasa da wannan ta farkon a jerin surorin alkur'ani yawa ba sama da ita ba yin haka shi ma mustahabi ne misali idan ka karanta suratul duha a raka'ar farko to a raka'a ta biyu ka sauko ƙasa da waddu haɗin ka karanta alam na sharaha ko wattini ko ikira ko ina an zalnahu har zuwa ƙasa ne misali in kai wannan sallah ta inganta amma ka yi makaru idan ka karanta sura misali waddu ha a raka'ar farko da ka zo raka ta biyu sai ka karanta wallaili ko wa shamsi ko la uqsimu bi hadal balad sallah ta inganta amma ka yi makaru ka saba wa mustahabi shine ma'anar wata kun suratul ula qabla saniya surar farko a jerin surorin alqur'ani ta kasance ita ce farko a raka'ar farko qabla saniya gabanin ta biyu a raka'a ta biyu eh mamu kenan a wannan jahili ne bai san sallah ba aka an saba mustahabi sai ka bar sallah shi yana gali ya fi limamin sanin ƙwar'ani eh bai taɓa ji a yi wani kila ya kamar eh har ma ya samu samar kwan ma da aka zo raka ta biyu ji liman ya karanta sura da suke sama da ita kawai ya sun ya ɗau tarbin sa ya tafiya sa gani yake an saba wata babbar ƙa'ida wannan jahilci ne shi musahabi nawa ya bari a sallah kai kai saka ka dukkan musahaban sallah shi ba akwai wanda ya bari sallah sa bata bato ba sai ta liman kawai saba wannan kawai khilaful aulani an saba wa abin da shi ne mafifici to anan musahabi biyu ne bayan ya ce wata kuna surat wata kuna suratul ula qabla saniya sai ce wa adwala minha adwala shine khabaru takulu domin ta kunu kana cewa ma ta sarrafa minha ka gane ai ai wa takunu suratul ula adwala min as-saniya abinda ake nufi kenan saboda labarin kana ne sai kawo shi da wata adwala bai ce wa adwalu ba saboda ismu ba ismu kana bane kabaru kana ne sura ta farkon nan ta zamanto adwala ita ce mafi tsawo min ha daga ta biyu wannan shi ma wani mustahabi ne mai zaman kansa bayan ka karanta sura a raka'ar farko da ka zo raka'a ta biyu ka kamo wacce take ƙasa da ita kayan mustahabi to amma ka tantance wacce za ka karanta hatta kai ta farkon nan tsawo domin ana son suratul ulan nan ta zama a dole mafi tsawon min ha daga sura ta biyu da zaka karanta a raka'a ta biyu ka san jerin surorin alqur'ani ka iya samun gajeriya a sama ka zo ka tadda gajera a ƙasa to ko tana ƙasa da ita in bata kai ta tsawo ba kar ka karanta ta ka nemo in dai ta fi ta tsawo kai tana ƙasa da ita kuma ta fi ta tsawo misali ba mun ce wadda ha ba eh in ka zo katar da su ikira da lam yakun ai sun fi ta tsawo to karka karanta ta alaka a tabi duk da tana ƙasa da ita ka gane ai ko a cikin dogayen surori a sama an ka tafi ana samun irin wannan yanzu ka ɗauko suratul amfani ai tana saman suratul tauba amma tauba ai ta kusa linka ta ko in kai la'arafi tana da tsawo in ka sauko za ka tarar da lamfani suratul amfani in ka sauka akwai suratul tauba amma tauba ta linka suratul amfani amma lamfani tana sama da ita tauba tana ƙasa amma kuma ta fi lamfani tsawo to in ka zo raka'a ta biyu a karatun surar nan to ka duba surar da bata kai surar farko tsawo ba domin mustahabbi ne surar farko ta zama adwala min saniya zai mafi tsawo daga sura ta biyu da zaka karanta a raka'a ta biyu ina fata muna fahimta wal hayatul ma'lumatu da kamanni abun sani cikin ruku'i a cikin ruku'u wasu sujudi da sujjada wal julusi da zama nan namu ya rufa ta wal julusu amma adafi ne akan cikin ruku'i wasu sujudi wal julusi na ku yi ko da kisra to shi ne daidai me hayatul ma'aluma sai ka je irin su izziya da risala su za su gaya maka kamanni abin sani cikin ruku da sujjada kamanni abin sani cikin ruku shine idan ka sun ya kai ruku ka ware yan yatsunka akan gwiwoyinka ka daidaita wuyanka da bayanka ka nesanta dantsanka gabarin haƙarƙarinka ina fata an gane wannan shine hayatul ma'luma fi ruku'i hayatul ma'luma fi sujudi kamanni abin sani a cikin sujjada shine shi ma an kai sujjada kar ka takure a guri daya kar kuma ka miƙe kai kwanciyar kadangare kamar da wasu suke yi ka tsakaita sujjadar taka shi ma ka bude cinyoyinka ka nesanta damatsanka ga barin haƙarƙarinka wannan shi ne kamanni a yau ka kafe manyan in yatsun ƙafafuwanka a ƙasa in kai sujada wannan shi ne hayatul ma'aluma fi sujudi da yake wal julusi kuma hayatul ma'aluma su fil julusi shi ne in ka zauna a zaman sallah ka zauna da duwawunka na hagu musamman zaman tahiya ka fitar da ƙafafuwanka gefen dama ka shimfiɗe ƙafar hagu ka kafe yan yatsun ƙafar dama a ƙasa ka ɗora ka guda biyu a kan cinyoyinka in zaman tahiya ne ka dunkule hannun dama ka yi ishara da sababa da ibahama wannan shine hay'atul ma'luma fil jurusi annan mai ahalari ya dan saba wa ka'ida tilla mabsuda ne littafi ne na farko farko ya kamata anan ya kamata a same shi wanda in an yi gaba yawa an san shi a karatu da mai zurfi anan wanda ana buƙatar tafasil rarrabewa tun a farko-farko ba sai an yi nisa ba don ba kowa ne zai iya zuwa iziyar da risalar da su amfani da waye ba har yasan hayatul ma'aluma kawai don ka ce wa mutum hayatul ma'aluma kamanni abu da yawa haka ake karanta a wuce shi kansa wani mai karantar da alarin bai san hayatul ma'aluma ba ya san fassara ne amma mai ake nufi da hayatul ma'alumatu kamanni abin sani fin ruku'i wasu judi wal julusi ba kowa zai rarrabe maka wannan ba eh da kamata yayi mala anan yayi warawara inda ko an yi gaba an same shi a dunkule ba ka da buƙatar neman bayani ka san shi a baya wal qunutu ko daga cikin musahabbai akwai al qunutu sirran a asirce qabla ruku'i gabanin ruku'u wa ba'da surati bayan karatun sura fi saniyatu subi cikin raka'a ta biyun asuba wa yajuzu amma yin alqunut yana halatta ba da ruku'i bayan ka dago daga ruku'u sawa'un da gangan ne ko da rafkanuwa ne musamman idan ka manta alqunut a raka'a farko ta asuba sai da kai ruku'u ka tuna in ka zo raka'a a raka'a ta biyun kai sauri afwan raka'a ta biyu ake yin alƙunutu ba to da gaggar karatun sura a raka'a ta biyu sai ka manta ba kai alƙunutu ba kai ruku'u to idan ka tuna a cikin ruku'un nan idan ka ɗago ya halatta ka yi alƙunutun kafin ka tafi sujjada wa du'a'u da yin addu'a ba'da tashahhudu sani bayan tahiyya ta biyu ba tahiya ta farko tahiya ta farko makaruhi ne kai addu'a bayan tahiya amma ka zo ta biyu ta ƙarshe bayan kai abdu wa rasuluhu an sunnata maka salatin manzon Allah shi sunna ne kaman tahiyar salatu ibrahimiyya bayan sa kuma to mustahabbi ne kai addu'a musamman ta neman gafara Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin aqalla wannan mustahabbi ne wa yakunu tashahudu thani sannan kuma ana so tahiyya ta biyu ta kasance a tsawala mafi tsawo min al-awwal daga tahiyyar farko sabanin sura ita sura ta farko ce ake so ta zama a tsawala min sani ita kuma tahiyya ta biyu ce ake so ta zama a tsawala min al-awwal da me za ta fi ta farko tsawo da salati ibrahimiyya da addu'ar da aka sunnanta ma amma idan ba haka ba ta yaya za ka tsawaita tahiya akan tahiya ita ba tura ba ce da za ka ce akwai dogo akwai gajera tahiya dai guda ɗaya ce to abin da yake nufi kamar maimaici ne tunda an ce addu'a bayan tahiya ta biyu a baya cikin sunnoni mun ce wa salatu ala rasulillahi ko salati ga manzo sallama sunna ne ko sannan addu'a bayan tahiya da salati mustahabbi ne to da wannan abu biyu tahiya ta biyu take kun ta farko tsawo wata ya bunu da damaitawa bi salami da sallama ka gane nan mala ya dunkule dama kawai ya ce maka wata ya bunu bi ra'asika qalilan inda salami can ya mana warawara da damaitawa da kanka kaɗan lokacin yin sallama shine wata ya bunu bi salami in ka zo yin sallama furta sallama din farilla ne rukuni ne to amma kaɗan damaita kanka gefen dama shi kuma mustahabbi ne wata hariku sababa da motsa ɗan yatsan nan ɗan ali ko ɗan manuniya na hannun dama fitta shahudu a cikin tahiya shi ma mustahabbi ne ita tahiyar sunna ne motsa ɗan yatsan nan shi kuma mustahabbi ne to alhamdulillah mun gama mustahabbatu sala saura makaruhatu sala sai mai ashimawi safi na nawa na talatin na ashirin da nawa da takwas ko da tara to ina za mu tashi muna cikin makaru hatu sala ba shi ma wal mashhuru ko mun yi shi a jiya ba a yi ba karatu ɗaya muka yi da ran laraba jiya ma ba ku fito ba To, a shimawi shafi ashirin da takwas, wa minal makaruhi yana daga abin da aka karhanta a cikin sallah, a sujudu ala kauri a mamati, yin sujada a kan naɗin rawaninsa. Ka gane ya mutum ya naɗa rawani har goshinsa, ayakan masu naɗawa har ya zo wajen jira, ko? to ya yi sujjada a kan tudun rawanin nan da ya nada a goshinsa makaruhi an so in ka zo sujjada ka tura rawanin sama kaɗan goshinka ya bayyana ya fito waje ka ajiye goshinka a ƙasa ba a kan rawanin ba yawwa hula ta masa yawa amma hula kuma ba ta kai rawani kauli ba a gane nan a babin karhanci a babin halarci mai ahalari shi a cikin sahu ya gaya mana halarci yin haka dama karhanci ne ya ce wa man sajada ala kai yawwa ala ɗayyatin au ɗayyatai ne ko fala shi alaihi saboda dama amma fa karhancin yana yana magana sallah ta inganta bata ɓace ba amma dai ya aikata makaru yawa karhanci ne ba haramci ba tsayya naɗe kauri shi ma naɗi ka gane shi wannan daga kalmar kewayowa ne eh kamar da kafirai Allah ya ce Allah anna lana karratan eh ina ma da za a dawo da mu a maimaita mana rayuwar duniya sai sa aka ce iza shamsu kuwirat suratu takawiri suran nan ta dawowa kaga lawani ana hada shi ana sake dawo da shi a sake maimaita a sake maimaitawa daga inda aka fara a kewayo da sake dawowa shine a takawir a luga sai yasa aka ce iza shamsu kuwirat lokacin da rana kuwirat za a dawo da ita ta je faduwa ta yi ja za ta faɗi sai a dawo da ita mahudarta yawwa rana ta hudo daga mafaɗarta iza shamsu kuwirat kenan ana aka samu kauri din anan nafi auri da'ihi ko kuma sujjada akan mayafinsa ko da na yi ƙasa au ɗarafi kunnihi haka ne ko kuma ya yi sujjada a gefen hannun rigarsa kamar hannun rigar nan tawo mai yalwa kamar mai jallabiya sudaniya kamar irin nawa wannan ka zo sujjada kai ba ka so goshin ka ka ajiye shi a ƙasa sai ka jawo hannun riga ka ɗora goshi a kai sallah ta inganta amma makaruhi a wannan kuma addarura ka tubihul mahzurat yawa larura ai tana halatta abin da aka hana in ya zama akwai zafin rana an ka dole akan tsakan kwani zaka kona zai fitar da kai ma daga kushu'in da ake nema a sallah zaka fita daga nutsuwa to gara ko akan nadin rawanin ne kai dama kar hanci aka ce ba haramci in ya zama ko akwai rana ko gurin akwai taɓo da an ka dora goshinka a kai ruwa zai iya shiga hancinka ko makamancin haka babu laifi don kashin buɗe wani abu kayan sujjada a kai. Tsallakewa ne? Yawa siyabi ɗin ai tufafi ne. Maganar sujjada ake yin sujjada akan tufafi. Tufafi ko mayafi shine a siyaf wanda ake shimfiɗawa. na zama ko na kwanciya ko da yana da tsarki ka tsoro gocinka a kai makaruhi wannan kuma an tanade ta ne musamman don sallah wanda yake ba don sallah aka tanade shi ba tufafi ko mayafi da ake yafawa ko ake ɗaurawa a jiki yawwa ko wani mayafi da ake yafa a kafada ka zo sallah in ka zo sujjada sai ka shimfiɗa gefenka ka ɗora goshi a kai shi ne aka karhanta auri da'i ko mayafinsa gashi da yake da yake yafawa a kafana duka wannan akwai karhanci wal qira'atu fi ruku'i da yin karatun alqur'ani a cikin ruku'u wasujudi da karatun qur'ani a cikin sujjada makaruhi eh manzo Allah ya ce an hana ni yin karatu a cikin ruku'u da sujjada yace fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba yawan shi ruku ku girmama ubangiji ba karatun qur'ani ake a cikin sa ba tasbihi ake a girmama ubangiji ita ku sujjada aka sai kai addu'a wa qaminu an yusa an yusajaba lakum ya cancanci a amsa muku addu'a a cikin sujjada amma karanta qur'ani a ruku da sujjada makaruhi ne wa du'a bil inda aka samu sabani akan karatu cikin sujjada wasu malamai sun yi istisna suka ce sai dai in ayoyin da suke ɗauke da addu'a inda an halatta yin addu'a a cikin sujjada to idan ayar da ka karanta tana ɗauke da sujjada babu karhanci bal musahabi ne kamar rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ai qur'ani kuma kuma addu'a ce an umarce ka da yin addu'a an karhanta maka karanta ƙur'ani a sujjada kuma gashi ita ta ɗauki biyu ga ta karatu ta na ƙur'ani kuma addu'a ce to wasu malamai suka ce babu karhanci sun jayar da babun addu'a akan babun karatu wasu kuma suka ce a'a dole ne sai ka ja ayar ƙur'ani duk addu'o'in nan da ya zo a sunna ka rasa wacce za ka karanta duk buƙatunka da kake da shi ka rasa sai ka jawo ayar ƙur'ani nake ɗauke da addu'a suka ce karhancin yana na inda ƙur'ani a suka ce akwai karhanci in ji wasu malamai tunda dai alqur'ani ne manzo Allah ya ce kar a karanta qur'ani inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida yace ni an hana ni na karanta qur'ani a ruku ko a sujjada yawwa to kashi nan dai malamai samu sabani karatu da ake nufi ka kama tilawa a cikin ruku ko sujjada shine malamai sun fi karfafa wannan karatu da ake yin sa kamar a wajen sallah shi aka karhanta amma wanda yake ɗauke da addu'a yawanci malamai sun rangwanta bai shafi wannan hannun ba yawanci wa du'a'u bil ne bil ajamiya da yin addu'a da ajami gwaranci yaren da ba larabci ba kowane irin yare ne kuma ko turanci ne ko suryananci ne ko ibrananci ne wanda wasu annabawa sun yi magana da shi kai a wannan al'umma ta manzan Allah da ba bai ibrani ko ba surya ne ba an karata maka kai addu'a da wannan yaren ko da addu'ar ta zo an same ta da inganci daga bakin annabawa to ka juya ta ta koma larabci ka yi ta da wani yare a jami a cikin sallah wanda ba larabci ba makaruhi ne amma suka ce lil qadiri alal arabiyya ga wanda yake da ikon yin addu'a da larabci. Haga an yi rangwani, in ka iya addu'a da larabci an karhata maka yinta da wani yare a cikin sallah a gulaben da aka halatta yin addu'a din. In ko baka iya ba to anan akwai halittu ba karhanci. Kana da buƙatu tarin yawa, an ce maka in kai addu'a a cikin sujada Allah yana karɓawa, kai kuma baka iya addu'a da larabci ba, to ka faɗa ko da wadanci ne. ko da burburci ko da hausa ko da fulatanci a nan babu karhancin kuma ko a sallah farilla ne ba za a ce ka yi zance a cikin sallah ba ba a hana yin zance a sallah ba zancen ai ni da kai ne aka hana na yi ma magana ko na yi wani amma ni da ubangiji na kam ai ba ka hana ni ba dama munajati nake tsakanin da ubangiji kuma ba zan iya gaya masa da wani da larabcin ba sai da yare na to babu karhanci ballantana haramci ballantana bacin sallah ka gane ai ballantanan guda uku ne babu karhanci ballantana haramci ballantana a ce sallah ta kaci amma in za ka iya yi da larabci sai kai da wani yare to illa iyaka ka yi makaruhi ba haramci babu bacin sallah wal iltifatu fi salah da waiwaye dama ko hagu a cikin sallah makaruhi ne mun san wa manista da barar kiblata baɗalar salatu yawa a hausa aka ce waiwaye yana ɗauka a guji ka kalli dama ko hagu ma za ta ya waiwaya ka juya ka kalli bayan ka ma waiwaye ne to amma a larabci akwai iltifati akwai istidbar al-iltifati shine kana zaune kanka ya kalli dama ko ya kalli hagu kirjinka bai juya ba amma aka ta istidbar juya baya yau har bayan dubura ta kalli yamma kai ka kalli gaba ka gani dama waiwalu na dubur sai huzamu jam'u waiwalu na dubur sun juya dubura shine istidbar to wannan kai yana bata sallah amma iltifati shine ka kalli dama ko ka kalli hagu wannan makaruhi ne baya bata sallah to alhamdulillah makaruhan suna da yawa sai ne iziya shafi na nawa fasulun ko fa'idatun shafi na ɗari da talatin ko ɗari da talatin da ɗaya shafi na ɗari da talatin daidai za mu tashi fa'idatun fa'ida ko ba haka bane ko ban juya ba. To shi ne ɗari da talatin da ɗaya. Wasu hotar jan mai bayanin salatai ne? Ko mun karatu a cikinsa? To ai, na? ok talatin ɗari da talatin da biyu guda ɗaya fa muka yi eh yawwa eh a tsaye yana nufin karatun da ya tsere masa to ka san inda za a tashi ka san da aka kwana eh ranar lalaban da muka yi hutu to to fasalin wanne eh haka ne eh min yau tafi zai bai da salatai ne to to a ina za mu tashi shafi na nawa ne ɗari da talatin to ni ne ban juya alamar ba ke to a sutura ta nawa ne to wasifatu jam'i lizali sifar yadda ake haɗa magariba da isha ka gane ai a dalar ruwan sama sifar yadda ake wannan jam'i na dalar ruwan sama an yi azana lil magaribi a yi kiran sallah ga sallar magariba alal manari akan hasumiya in zamanin hawa hasumiya a kira sallah ne ko ko a yanzu mu ce a yi da lasifika ita ce ta ɗauke hukuncin hasumiya bukatar hasumiya dama a hau a kira sallah kiran sallan ya je nesa domin a kira mutane zuwa sallah to da lasifika ta zo sai ta fara suniyar ma saboda tana kai kiran sallah inda hawa hasumiya ba zai kai ba domin sai mu ce a yi shi a lasifika idan masallacin da lasifika an ba lasifika a hawa suniyar ko a fito waje a ɗaga murya a kira sallah a sallar magariba kenan awwala wakata ya farkon lokacinta na mukutari yanda aka saba kiranta rana tana faduwa a kira sallar magariba a hasumiya ko a lasifika wa yu'akkaru salataha amma sai a jinkirta sallatan ta kalilan kadan ka gane ai wannan ya kawo da siga lil majhuli amma a wannan nuska duka ya kawo da siga lil fa'il an yu'azzina ya kawo ko an yu'azzina lil maghrib ladan kenan akwai kaddara al-mu'azzin an yu'azzina al-mu'azzin lil maghribi siga ta fa'ili kenan ladan ne kiran sallah ya kira sallah ga magriba alal manari awwala waqtiha sannan sai ce wayu akira ba wayu akaru kamar da na karanta da farko ba ko wayu akira salata to waye zai jinkin sa liman kenan an yu'azzina al-mu'azzin an yu'akira al-imamu shi kuma liman sai jinkirta salata sallatar magariban kalilan kaɗan kar a shiga magariban a lokacin da aka saba shiga daga an kira sallah ina fatan ana ganewa kiran a yi shi yadda aka saba farkon mukutari daga lana ta faɗi amma a ɗan jinkirta sallatar magariban kalilan kaɗan domin a ɗan jawo lokacin ishan kaɗan ko da bai shigo ba sun mayu azina lil isha sannan ladan daga an yi magaruban nan ya tashi ya yi kiran sallah na biyu ga sallar isha fi sahanin masjidi amma a cikin ƙwaryar masallacin ƙasa asalin sahani tangara yawwa wannan kudin ku zauna a maka takari kenan eh sahani suna gaya wa buta ne ta bakwanja eh ta kira sahani suna ce masa asali sahanun sili taina ne abin taina aka larawa suka fara son sahanun sili eh to sai aka kwatanta wannan hausa wasu a cewa cikin kwaliyar masallaci to shi na sahanun is a kira sallar isha a cikin kwaliyar masallaci ba za a hasumiya a daga murya ba ba za a kunna lasifika ba a kiran sallah na biyu na isha a zanen kiran sallah ne mun don ƙasa-ƙasa bayan an kashe lasiƙan ma kar a daga murya yadda na wajen masallaci zai jiyo ka san me hikimar haka kiran farko ana kiran kowa da kowa ya zo a yi sallan magaruba da shi saboda haka aka daga murya aka kunna lasiƙa aka hau a sumiya kira na biyu tunda kun yi magarubar ku yanzu ku kira kuke a zuwa a yi isha to ku kira junan ku ku da za ku yi gani ba a buƙatar ku kira wani a waje ya zo ya tarar ku isha kuke kuma shi bai yi magarba ba ya yi ku magarba kaga harka ta ɓaci ba kwa buƙatar ruwan kowa wanda zai zo ya zo tunda ruwan sama ake wanda zai zo a kiran ku na farko ya zo duk wanda ya ji kiran na in yana da niyyar zuwa sallah ya zo wanda bai samu zuwa ba bai zo ba ka san ba laifi bane rashin zuwa in ana ruwan sama an yi langwami ka yi sallar ka a gida kai kadai ko kai da matanka kuma baka zama mai barin jama'a ba amma dai da ka zo din da yanzu saboda haka an zo kiran isha ana so a yi fi sahanin masjidi azanan munkasiban kiran sallah wanda yake ƙasa ƙasa za ku ji yadda junanku ne iyaku na cikin ƙwarar masallacin dan kar wani ya zo ya ce ga masallacin ta ai ba sai sallar magariba ba ku kuma isha za ku yi kuma sannan idan suka yi kiran isha yusalluna su sallace ta qabla magibi shafaqi gabanin koyuwa shafaqi asalin mukutarin ta bai yi ba ita mukutarin ta ba shine magibi shafaqi ba ko gaibu batin shafaqi yanzu mai risala gaibu batin shafaqi to za a sallaci isha ne qabla magibi shafaqi thumma yansarifuna sannan su juya su koma gidajensu wala yusalluna alwitra kuma ba za su sallaci shafa'i da wutiri ba illa ba da magibi shafaqi sai bayan fakon shafaqi sawa'un da aka yi sallar sun zauna a masallacin suna jiran daukewar ruwan ko kuma a hakan sun fita sun tafi gida ko ka je gida ba za ka yi wutiri ba dan mukutarinsa na asali da shiga ba ishar malam gwani aka maka saboda ruwan sama kai yi ta lokacin ta bai yi ba to shafa'i da wuturi ko ka jinkirta illa ba da magibi shafaki sai bayan fakuwar shafaki alhamdulillah sai ne to ya tambaya take haƙƙun haƙƙul marati wal auliya ai ai ka san kafa din ba kini kini tamka ko ka ce abokin birni walin na kullu kufuwan ahad shine alkafa'a to haƙƙi ne na mata da kuma alwale su ce mu ilmu ba za ta auri mutum iri kaza ba ko ita ta ce ni in ba zawara ta ke na haƙƙul marati ta ce ni kun sani wani bai dace da ni ba ba abokin haƙi na bane ba abokin birni na bane na fi ƙarfinsa na fi shi daraja saboda haka ku nemo min daidai da ni wannan tana da haƙƙi in ba zawala ce in kuma budurwa ce to haƙƙul auliya haƙƙi ne na alwala su laɓa wa ƴarsu mijin da ya dace da ita ba wanda bai kai daraja ba fa idan ta faƙa ma in ta yi ittifaƙi da alwalan nata ita ba zawala suka daidaita da su ala tarke abu sabalin kafa'an nan duk da bai kai su ba ƙabilarsu ba ta kai ta su daraja ba ko matsayinsa a rayuwa talaka ne bai kai su daraja ba su saraki ne ko attajirai ne ko manyan malamai ne shi kuma ya fito daga gida wanda suke da langwamen ilimi ko langwamen dukiya amma ita ta ce tana san shi su ma alwalan suka ce to tunda kina san shi za mu baki shi suka yi ittifaki a bisa balin wannan kafa'a din ma'adal islami ba damirin mar'ati ba ne damiri ne na kafa'a alatar ke abu sabalin kafa'a ne a yaka ta yi itifaki har da ita da su duka suka hada a kan barin ita kafa'a ɗin ma'adal islami ban inda abin bai shafi musulunci ba addininsa yana da kyau aƙidarsa kyakkyawa ce mutum ne mai addini kawai dai darajarsa ne a rayuwa ba ta kai tasu ba suka ce tun da mai addini ne ba komai a ɗaura musu aure daga ya halatta dama haƙƙin su ne in sun sarayar shi kenan sarki haɗin da mina na koma ga kafa'a ne sai me misala kai kare da mana su shafi na nawa Dari hudu da talatin da biyu To, muna cikin al'aimanu ko babu fil aimani wani zuwa. Ina za mu tashi? Sadakatan? Wa mun da alama lahu sadaka, mutumin da ya sanya zuciyarsa ta zama sadaka gaba ɗaya, ya ce duk abin da ya mallaka ya ba da shi sadaka fi sabilin lahi. au hadiyan ko ya sanya dukiyarsa da ya mallaka gaba ɗaya yace ya ba da ita hadiya kyauta ga wani to ajza'ahu sulusu sulusun dukiyar nan ya isar masa ka gane ai shi fa gaba ɗaya yace yace duk abin da na mallaka na ba da shi sadaka misali ya faɗi wannan ababin bakance ne ko ababin rantsuwa ka gane ai yace in dai abu kaza ya faru to duk dukiya ta na ba da ta sadaka ko na ba da ita kyauta to in ya ba da ɗaya bisa uku ya isar masa bal haramun ne ma ya ba da nusufi ko sulusani ko ya bayar dukan saboda ai yana da magada su ina haƙƙin su dole ya rage sulusani kai ko bai aihu ba ba yi da mata ba yi da uwa ba yi da magaji shi kadai ne to ba a yadda ya bada dukiyar nan gaba ɗaya da sunan sadaka ko kyauta saboda me ai yana raye akwai ci da sha da bukatu to in ya bayar shi kuma ina zai bara zai je yake zai zama kallon alal nas kallon ala maula to shari'a ba ta yadda ka ba da dukiyarka gaba ɗaya kyauta ko sadaka ba sai dai ka ba da ɗaya bisa uku wa man halafa bi nahari waladihi wanda ya rantsuwa ya ta'allaka rantsuwar da soke ɗansa ya ce na rantse da Allah in na yi kaza sai na soke ɗana wani ko in ban yi kaza ba sai na soke ko na yanka ɗana wani ka gane ai mai samuru dani ya ce misulu an ya kula misali ya ce in fa'altu kaza in dai ni na aikata kaza to fa alayya na har waladi na dora wa kaina zan soke ɗana misali fa in zakara maqama ibrahim a cikin wannan bakance nasa da rantsuwa in ya ambaci muqamu ibrahim wata kazu min maqami ibrahim musalla yana nufi zai yi koyi da annabi ibrahima da aka yi mafarkin yayin kaɗansa kuma ya kama ɗan ya je zai yanka Allah ya fanci ɗan da rago. In yana nufin irin wannan ne har ya ambaci muƙam Ibrahim misali ya ce, in na yi kaza ko ban yi kaza ba, to sai na soke ɗana a muƙamin Ibrahim. To in ya ambaci muƙamin Ibrahim a cikin rantsuwar ko bakantan a hada hadayan, ya ba da dabbar hadaya juzbahu bi makkata da za a yanka a garin Makka. Ka gane ai. batun yanka ɗansa kan babu ala ayi hali ko ya ambaci makamu ibrahim ko bai ambata ba amma in ya ambaci makamu ibrahim to abin da ya zama wajibi ya fanshi ɗan nan nasa da dabbar hadaya yuzubahu da za a yanka bi makkata ko shi bai samu zuwa ba ya ba wa matafiya masu zuwa makka ya ce ga ragona ko raƙumina ko saniya ko akuyata in kun je makka a hilli a yanka min ita hadiya ka gane ai ko kuma ya bada kuɗi inda yanzu tafiya da dabba da ganin zai yi wahala ya bada kuɗi na dabba an an je maka a saya a yanka ta a can wato jizi'uhu shatun akuya ko tinkiya ko rago ko ɗan akuya tana isar masa ko ba ko da bai bada wanda ake sokewa ba shi ba ya ambaci na haru ba na haru ko ai raƙumi ake sokewa to ba sai wanda ake sokewa ba shi yasa ce maka yuzbahu ana yanka ta bi makkata bai ce tunharu bi makkata ba saboda duk wanda ka bayar yayi in ya bada akuya ma ko tinkiya ta yi wa in lam yadhkuri al maqama amma in bai ambaci maqam ibrahima ba kawai yayi rantsuwa wallahi in ya aikata kaza ko in dai bai yi kaza ba sai ya soke ɗansa amma bai ce a maqam ibrahim ba to fala shi alai in ya karya rantsuwan nan babu komai a kansa babu ba da dabbar hadayen ballanta na soke ɗansa eh ya karya rantsuwan da yi a ce aka yi wa man halafa na hari waladihi ko ya yi rantsuwa ya ta'allaka rantsuwar da soke ɗansa wallahi in dai ban yi kaza ba sai na soke ɗana to in ya ce a makamin ibrahim hadaya ta waje ba in ya karya rantsuwar sharaɗi ne sai ya karya rantsuwar yawwa in kuma bai karya ba shi kenan babu hadaya in bai abaci makamin ibrahim ba ko ya karya rantsuwar babu yanka ɗansa babu ba da hadaya yawwa wannan kenan wa man halafa bil mashi ila makkata mutumin da yayi rantsuwa ya ta'allaka ta da tafiyar kafa zuwa makka ya rantse da Allah in bai auluwanta ba sai ya tafi maka da kafa misali sun su kadai sudan ma ta ishe shi a yanzu fa halifa sai ya karya rantsuwar to fa alaihi mashi tafiyar kafan nan zuwa maka ya wajaba a kansa babu rangon kawai yayi sallama da gida ya kama tafiyar kafa min mawdi halafi daga inda ya karya rantsuwar ba ba sai ya zo gida ba daga gurin ya aika gida a gaya musu ni na tafi maka min mawdi halafi fal yamshi in sha'a amma an ba shi zaɓi in ya ga dama ya yi wannan tafiyar sai hajjin cikin aikin hajji a umratin ko umra ma'ana in ya dace daidai lokacin da za a yi hajji ya je to ya yi hajji ko da da kuɗai ba in ya yi wannan hajjin kuma ya sauya masa farilla ko da taɓa yin umra ba in ya je wannan umrar lokacin umra ne ta sauke masa sunna na umra ka gane ba za ta ba zai hana hajjinsa ya zama na farilla umrarsa ta zama sunna ba fa in ajaza an almashi amma in ya kasa tafiya gwada tafiyar fa dole ne ya fara tafiya daga nan ya je Maiduguri ko ya je Jammaina ko ya je Chadi sai ya kasa tafiya fa ba za ta yi ba saboda nisan maka da kuma rauninsa to rakiba ya hau abun hawa daga inda ya kasa ba daga inda ya karya rantsuwa ba daga ya karya rantsuwa kan ya tafi min maudu ya halafi ya ce maka yana tafiya yana tafiya in ya kasa ba zai iya ba ya gaji ga yunwa da kishirwa to ya haula kuminsa ko dokinsa ko jakinsa eh wannan fa saboda larurar ya kasa ne kuma duk da haka ba ba a yafe masa wannan tafiyar da ya hau dabba ba dan ya ga kuma yarji usaliyatan in ya je ya yi wannan haji ko umran in ya dawo to sai ya komo saniyatan tafiya ta biyu in kadar in ya samu ikon dawowa ya rama wannan gun da ya hau abun hawan fayyamshi zai yi tafiya a makina rukubihi guraren da ya hau wannan abun hawan inda ya kasa nan ya tafi akan raƙumi misali daga zammaina ya kasa sai ya hau raƙumi ko doki ya ƙarasa kartum sannan daga kartum da ya samu dama ya saukai su gaba da tafiya zuwa bakin teku ko maliya sannan ya hau jirgi ya tsallaka maka to in ya dawo wajibi ne ya dawo ya yi zama tafiyar kafan nan da bai yi ba daga jamaina zuwa karsu yi mana a'a sai ka da gida in ka taso daga katu zuwa jamaina ai ba maka za ka ba ba hanyar ai hanyar koma gida amma a dawowa ba jamaila za ka dawo ka fuskanci maka kalama iya inda ka san ka taka da kofato sai ka biya ka taka shi da kofato eh yawwa na dawo gida eh eh sai ka daura damara ka hau mota daga nan ba sai ka tafi da kafa ba sai ka je jami'ai daga jami'ai sai ka zaɓa kuma ka dandaka da kafa zuwa kansu a'a wannan kuma ai zuwa maka aka ce in ka je a jirgi ma ka dawo amma tafiyar kafa zuwa maka shine wajibi a daga maka zuwa gida wannan ba ko kai ba kancansa zuwa da dawowa to dawowar bai zama wajibi ba kamar yadda za mu ji a gaban zai fa'idantar da mu wannan a ƙaunin akasaru ulama yawancin malamai suka ce sai ya yi ƙara'in wannan tafiyar da bai yi ba da ya hau abin hawa to amma fa in alima annahu la yaqdiru amma tun farko in ya san ba zai samu iko ba wancan ya fara ne yana da iko sai kuma ikon ya ƙare ya kasa ya hau abin hawa to sai ya biya amma tun farko in ya san iri na irin ka ne ɗan Najeriya wanda muke cikin bakar wahala abin da za a ci ma da kyar guzurin da za ka bari a gida babu shi wanda za ka riƙa a hannu ka ci har ya sadar da kai da maka ba ka da shi tun farko in ya san ba zai sami ikon tafiya maka da ƙafa ba saboda nisan makan da kuma karancin abin hannu to ka'ada ya zauna a garin su wa a hadaya ba da dabbar hadaya yanzu hadaya ce ta zama wajibi ba tafiyar kafa amma aka ce hadaya fa a maka ba ya aika maka a sayi rago to shi ya sa yaranta shi ne samu rangwami an sai ka'ada kamar da rasa ne fa ka'ada amma da sai ya bada hadaya wannan kenan wa qala alawun adawu daga cikin manyan tabi'ai adawu ibnu abi rabah min al-mujtahidin mai shari'a yana daga cikin malamai mujtahidai wanda ake karɓar ijtihadin su addinin musulunci tabi'i ne babba shi lasa ijtihadin yace la yarzu saniyatan ai kasa yayi ba daga ganyen abun hawa ba yace ba zai dawo ya biya wannan tafiyar ta biyu ba yace wa in kadara kowa yana da ikon biya dan an ce in yana da iko sai ya zo ya biya nan yace a'a tunda kasa yayi ka gane ai ai rufi ala kalamu an salasa to a ciki akwai mai wanda ya kasa to tunda kasawa yayi shi yasa yawa abun hawa to ba zai rama ba inji mala ala ibn abi rabah wajizu hadu yace kawai hadaya ta an dula masa tarar hadaya dai ya bada hadaya maimakon guraben da ya hau abin hawan nan wa idza kana saruratan to in ya zama fanzane bisadi sarura almuhmala wa huwa man lam yahujja qaddu shine mutumin da bai taba yin hajji ba ko so daya shine sarura a larabci in ya zama fanzane wanda bai taba yin hajji ba bai sake farilla ba to ja'ala zalika ya sanya wannan tafiya ta sa ta farko fi umratu cikin umra ka gane ai kamar da mai tumati yake in ya zo ba zai dauki haramin ifradi ba da zai haramin umra fa idza dafa an yi tawaful qudumi wasu ayin sa'ayin umran wa ƙasara ya rarrage gashi saboda yin haji a harama sai ya sake ɗaukan harami a takwas ga watan zulhijja min makkata daga garin makka bi farilatin da hajjin farilla wa kana mutamatti'an ya zama mai hajjin tumatti umrarsa ita ce ta bakancansa hajjinsa kuma na farilla ne wal hilaqu fi ghairi hadha afdal yin aski cikin hajjin da ba irin wannan ba shine afdalu ma'ana hajjin da ba na tumatti'i ba in hajjin ifradi za ka yi to ka yi aski kwaliya fi amma mutumin da ya zo ya fara yin umra tumatti'i kenan to in ya zo ya warware hada umran nan kada ya aske kasa gaba daya ya yi a taƙasiru saisaye saboda istibqa al-lishat kamar da zai kawo a gaba wa inna ma yusahabu lahu taqsiru an so ga shi wannan mai tumati'i ya rage gashi kare aske gaba ɗaya fi haza cikin irin wannan haji na tumati'i istibqa li shafi saboda wanzar da gashin da zai aske fil haji a cikin hajin da zai yi nan gaba alhamdulillah ko sai mu rage fitira uku yawa alhamdulillah sai mai askar mala yakubu yau da ya zo ba ko mai hashiyatul adawi shekaran jiya ya zo kuma yan uwa ba su fito ba yi karatu jiya da yau bai dawo a ba amma bayan sha biyu da rabin tagota inda yana nan sha biyu bayan na barka anan ya zo ya yi kwana biyu yana zuwa yan uwa ba sa fitowa to shafi na nawa askarin shafi 288 ina za mu tashi to muna maganar zakka ne a ok kitabul buyu ne 288 to to na gani wal maqasiyu dangogin da ya shafi gulji walmabaɗi ku da abin da ya shafi dangogin kankana an ce kankana irin su bambus da miro duka sun shiga su gwanda duka layin su ɗaya makasi jami'ar min bakali hawa kisa'iha ka gane ai alkisa'u da makasi duk abu ɗaya ne wal mabadiku yi kuma jami'in na albidik kankana wal mugayyabu da abin fakarwa a cikin ƙasa wanda ido baya ganin sa kamar rogo da dankali da doya busa kaljajar yake kamar karas shi ma kaga saiwa ne ai ido baya ganin sa wal fujili da ƙwayar guna wanda ake matso mai a cikinta to ya halatta a yi cinikin waɗannan iza a da'ama in ya yi ɗanɗano shi babu maganar idan ya yi ja muna a baya karatunmu na baya dibino haramu ne a cinikinsa yana kore sai ya harba ya yi jaja-jaja ko ruwan ɗorawa-ɗorawa ko da fa bai yi zaƙi ba in dai ya canja daga baurin nan ya sulka da zaƙi-zaƙi in an ɗanɗana ko ba ɗanɗana ba in dai ɗan itaciyar ya canja daga kore ya zama ruwan ɗorawa-ɗorawa ko jaja-jaja to ya halatta a yi cinikinsa ba sai an ɗanɗana ba ko an yanke masa ruwa an daina ba shi ruwa zai kai abu da shari'a ta sani ke ko yanzu an daina ba shi ruwa in dai ya yi wannan harbawa to babu matsala zai ƙarasa nuna ko an daina ba shi ruwa amma in yana kore shar aka yanke masa ruwa to zai motse ne ba zai nuna ba ba zai yi zaki ba shi dibino kenan da inabi da zaitun duka wannan hukuncin su ɗaya to su kuma waɗannan dangin masu yaɗo kaga waɗanda ai bishiyoyi ne dibino inabi zaitun na duka bishiyoyi ne su kuma wannan yawancinsu masu yaɗo ne ko kankana da gurji da bambus ko to shi mugayyabu shi ma kaga ai ba bishiya yake ba dan kara yake haka wanda yake ba mai girma ba ba bishiya ba ne rogo dankali shi dankali kam shi ma ya yake shi rogo ne ke yin kara wanda shi ma a rogo fa rogo ba bishiya yake ba itacensa muke magana e ita doyar ba amma itacensa ba aya tsaye yake amma ba za ta masa bishiya ba yawwa haka shi ma karas ganye yake yi ba bishiya ba ne kuma ido baya ganinsa to ana cinikinsa idan al'ama in yayi ɗanɗano idan kankanan nan aka yanka guda ɗaya ba ana yin alƙali ba aka sa a baki aka ji ta yi zaƙi to ya halatta a yi cinikin gonar gaba ɗaya. Ka gane a shi ma rogo da dankalin in aka tono kaiwa ɗaya da karas ɗin aka ci aka ji ya yi zaƙi ko ya yi ɗanɗanan da ake nema to ya halatta a yi cinikin gonar gaba ɗaya ko ba a gani ba. Wal mauzi yana halatta a yi cinikin kwaikwaye ila ajalin ma'alumi zuwa lokaci abin sani akwai almauzu shine ayaba akwai aljauzu shine kwakwa almauzu shine kwaikwaye a'a yale magana kisra harufan farkon jauzu mauzu ka gane ai a mauzu muka ce anan to ayaba ayaba ita ce akwai jauzu jauzul hindi kwakwa akwai mauzu ko to ba kwaikwaye ba ayaba ana cinikin ayaba ila ajalin ma'alumi zuwa lokaci abin sani ita ba za ta sai ta nuna ko ta harba ta ɗanɗano tana koriya in ta kai lokacin da in an tsinke ta an ajiye za ta nuna aka ce sai ta nuna a jikin bishiya kafin kare kelin da za a sarai ta rube ta zama ruwa to ita shari'a bata ɗora mata wannan sai ta yi ɗanɗano ko sai ta yi ja ko ruwan ɗorawa ba tana koriyar yawwa ko ma a kusa ne ko ma a kusa ne in ka ce sai ta nuna a jiki to in ka ɗauko kafin ka samu mai saya ƙarshen da ta lalata ko da a garin ne to ita ana cinikinta ila ajalin ma'alumi zuwa ga lokaci abin sani wanda su manomanta suka san wannan lokacin in an saye ta ko an tsinke ta za ta nuna za ta yi daɗi na ce kalƙasar ji kamar karan zaƙi rake da kakalla yawo shi ma in lokacin zaƙinsa ya yi ba sai an nan ba shi ma ba can da kama zai ita takalla ba ja za ta yi ta nuna ba ba fari tana na a koriyarta ne ko to in ta kai lokacin da su manoman ta suka san wannan lokacin ta yi to ya halatta a yi cinikinta wa ya dubu juz'an ma'aluman wannan abubuwan da muka ambata gaba ɗaya tun daga makasiyu da mabaɗiku da mugayyabu ka gane da mauzu duka ya halatta a yi cinikin wani yanki ma'aluman abin sani a shata gonar daga nan zuwa can in masu bishiya ne kamar ayaba in ma rogon ne ko dankali a ce daga kunya uku hudu biyar dinnan kunya goma nan mu yi ciniki nawa ne ya halatta juz'an ma'aluman au huzuman ko au zaman ko kuma tari guda kankanar ce an ɗebo ta kaga ita ba za ka yadda kai wannan cinikin yankin ba tunda ba kunya kunya ba ce abu ne yana yaɗo ya jefar da ɗa a can ya jefar da ɗa a can ka zo ka wali nan 'ya'yan ba su da yawa watakila na kan sun fi yawa to ita ya halatta a tsinko ta a tara ta ko ba a kirga ba a yi cinikenta huzuman tari gida duka ya halatta amma nan ba sa yadda kwaliya kwaliya suke kirga eh wal baqalu haka ne yana halatta a yi cinikin mabunkula ƙasa min baqali hawa kinsa'i hakin idza amkana jazzuhu idan tono shi ya tabbata lokacin tono shi ya yi to tun kafin a tono din ya halatta a yi cinikinsa yana ƙasa yi mana shi ma ya halatta a yi cinikinsu a hakan inda zai yiwu a tono su to ya halatta a yi cinikinsa eh duk wancan ma ya halatta wannan ma ya halatta wal kasiru abin da ya shafi sauran dangogin masu yatsu a yi cinikinsa huzaman shi ma tari guda duka ya halatta, au ma'al arabi ko a yi cinikinsa tare da gonar gaba ɗaya, har da ƙasar. Wannan gonar taka, mu yi cinikinta har da kankanar taka, ko da karas ɗin naka, ko da rogon naka gaba ɗaya da amfanin kasan dole za a ƙara farashi, tunda kayi wahala, kayi shuka ya nuna, to sai ka sai ku yi ciniki yadda kasan za ka fita an kasar masa da gonar da wannan abu duka ya halatta. au bi sharɗin ƙali ko kuma da sharaɗin yankewa a'a zan sayar maka gona ƙasa amma na zan tona kayana duk wannan ya halatta yawwa la ala tarki amma ba da sharaɗin abin da sa ta ƙali yanzu daga an gama ciniki zai tona kayan ko zai yanke kasa in yankewa ne ko zai tsinke yawwa dama ya isa la ala tarkiya ba a kan sharaɗin zai wanzar da ita sai ya ƙarasa nuna sannan zai cire in dai sai ya ƙarasa nuna ne sai dai ka sayar har da shukar ka da gonar ka ba in na cinikin ƙasa za ka yi to yanzu ake so a yi hannu oba in baka cire yanzu ba to ta zama ta mai gona wanda ya saya bai halatta a yi cinikin gona da shuka ko 'ya'yan itatuwa da aka da ya halatta a yi cinikinsu da gonar kuma da sharaɗin za a bari sai nan gaba ko sai gobe ko sai jibi ko sai ya ƙarasa ba a sai dai ka sai wasu hadda amfanin naka yawwa to wannan ya rage gare ka in ya zo ta ya ka jira ba yanzu ba sai na kwashe amfani na ba shi kenan ba yawwa kai waye walal habbu baya halatta a yi cinikin ƙwaya kabla yubsi kafin bushewarsa ko da ƙwayar ta bayyana gero ya yi zanganiya ya yi bunumi ya wanke ya yi ƙwaya amma ɗanye ne an fasa ƙwayar gero ne ana ganin madara ko shinkafa ba tana yin madara ba ai ta yi ƙwaya amma ɗan ya ce to bai halatta ba ƙabula yubsi to ɗayan biyu ne kafin bushewar ƙwayar wasu gina'i da wadatuwarsa anil ma'i gabanin ruwa ko da bai bushen ba amma ya yi kwalin da ko yanzu aka ɗauke ruwan sama in lalali ne ko yanzu aka yanke ba ta ruwa shinkafar za ta kai to ya halatta a yi ciniki amma in ba ta wadatu gaban ruwa ba kuma tana da madara ɗanya shar ba ta bushe ba haramun ne a yi cinikin sai dai in cinikin ramno za ku yi mata ba cinikin tsaba ba shi kuma kaga da samun shinkafa zai ba ko yau wato wannan baya halatta wasamaratul ma'abu wasamaratul ma'aburatu ƴaƴan dan itaciya wanda aka masa kilili lil ba'i na mai sayarwa ne dibino ne ko inabi ya masa kilili yayi ƴaƴa sai ka zo zai sayar maka gonar da bishiyar gaba ɗaya to banda ƴaƴan itaciyar in dai yayi kilili sai ka jira bana in ya kwace kayansa baɗi in ka zo sai ka naka kilili ka gane ai abin da ya shafi mabunkura ƙasa da masu yaɗo an ce ba a cinikin gonar a bar shi sai dai a cire yanzu ko kuma ka sayar masa har da shi ba to wannan bishiya ce ta dibino samara aka ce ba mabaɗiku ba ne ba makasiyu ba ne ba mugayyabu ba ne ka gane bambancin wannan ɗan itaciya ne na bishiya inabi dibino zaitun yawwa da suru mana misali in dai an masa kilili to ko da ayan ba su bayyana ba yayi kure amma an mara kilili to ƴaƴan da zai yi nan gaban na mai sayarwa ne ba kai da kasa yi gona da bishiyar ba sai ka jira baɗi kai ma in kai naka kililin ya fara ya ka fara ci na ne na ƴaƴan tatar kai da kasa yi gona kuma ka zama kaka yi yi mana ai bishiya ce wannan ba irin waɗancan masu yaɗo masu lalacewa da wuri ba duka ya halatta inda ya yi kilimi kawai shari'a ta ba wa mai sai da gonan nan 'ya'yan kasuwan da za a tsinka kuma dole ka jira shi ya ɗebe kayan sannan kai ma kai naka kilimin ka fara ɗiba yi mana ya ce ka zar'i zahiri kamar shuka ce mabayyaniya mutum ya yi shuka ba ta kai ga zanganiya da ƙwaya ba ya yi shuka ta fito ka gane ai sai ya saida maka gona to ban da shukar gona ka saya amma in ya yi binne ko an yi ruwa ya yi shuka ba ta fito ba matsala a matsiyasa mai ya sayar maka gona to har da shukar ka yi tunda ba zahira ba ce baɗina ce ba a ganta ba yawwa za ta fito ba za ta fito ba wannan Allahu a'lam ka sayi gona gona ka saya in shuka ta fito ta kace amma in zar'in ya zama zahiri ga ta ana gani to fa ba taka bace ta ne gona ce wa gairihi ma abinda ba a samartul ma'abura ɗan itacen da aka yi kirri ba ba shuka da ta bayyana a zahiri ba aka yi cinikin gonar da ita ba to ta biyu ya bi cinikin wannan gonar na mai saya ne ba na mai sayarwa ina fata mun gane ko wani bishiyar dibino ce baka mata kilili ba ka sayar masa to ƴaƴan da za ta yi fannin mai saya ne tunda baka yi kilili ba in shuka ce ka shuka bata fito ba mai saya ya sayi gonar nan to shuka ta zama tasa ba ka da shuka to wannan duk a ciniki za ka sai da ba ta kawo da wannan ba wahalar da kanka ba sai ka yadda ba ya yadda? Ai ba sai karya kana wannan ba, kai ka san kuɗin gonarka, ka san kuɗin irinka da kuɗin leburori ko da kariya suka ba shuka da sassaban da kai duk ka sani ai za ka shigar da shi in zai saya ya saya ba sai karya kana wani tafsili ba. Ihi, sai ne. Abin da ake ce masa kilili da aka ce samatul ma'abura. zai maka ta'arifi na kilili din eh abin ake masa at-ta'bir kilili tashqiqu dal'i agowar huda dibino huda shine dal'i dal'u haka annahu ru'usu shayatin ya ce maka bil ayn wal ha'il muhmala akwai dalhu wa dalhin mandudi to duka abu ɗaya ne hudo agowar wannan huda shi da ake masa a ta'adir wa talqihahu ko da kuma harbawarsa iska da ta zo ta kada yawwa shi da hudowarsa fa arsalna riyaha lawaqiha ka gane ai Allah ne shi aiko iska da take yi wa dan itaciyar barbara sai wannan fulan ya kade dan ya bayyana duk da kai kilimin sai Allah ya aiko wannan iska inda ya gaya mana harfin nari ya halawa kiya to shi ne talƙihi a nan wa gairuhu abin da ba ɗan itaciya ba wanda ake masa kilili to ta'abirinsa kililinsa shi ne zuhuru kamar su bayyanar ɗan itaciya min akamamiya daga kwasfatta alhamdulillah wanda ba dibino da inabi da ake musu kilili ba kamar su goba mangwaro da su ruman da su zaitun wannan ɗan itacen ya bayyana in kai cinikin wannan gonar to banda ɗan itaciya tun daga shi a bayyane ido yana zo in bai bayyana ba da ma baki biji ake ba to in yi ɗan itaciya naka ne kai da ka saya alhamdulillah lokacin sallah ya yi fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأبل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الذي إما هذا النور Salamu alaikum. Madun Aram. Salamu alaikum. Alhaji, gida lafiya. Ya yan uwa. Alhamdulillah. Salamu alaikum. Kayina, gida lafiya. Ya himma ya karatu. Na zama nan ba.